barka da wannan yammaci na ranar talata biyu da watan zulhida hijira kan nabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya ɗari ɗaya hajji a nan biyu da watan zulhida hijira kan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne ya rubu da sha ɗaya da watan sha biyu miladiya ta biyu da bakwai a wannan darasi namu na mako mako da ke haɗu a wannan masallaci mai albarka domin ba a cikin littafin alwasiyyatul kubra والنظر بجنون هذا من شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya rasu shekarar hijira tana ɗari bakwai da ashirin da uku da takwas da sun rufe. wannan kuma shi ne darasin mu na nawa na ashirin da tara a wancan makon ibn tayyiya ya fara mana magana akan aqidar ahlus sunna dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da yadda suke matsatsiya da yadda suke da gayyanto ba sa tare da ɗan azarbaɗi waɗanda suka ɗauki wasu daga cikin sahabbai suka ba su matsayi na ubangiji ba kuma tare da ba sa tare da ɗan sako-sako waɗanda suke dukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke ba su لذلك ابن تيميه الشيعه وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مثل احدهم ولا نصيبه وقد اتفق اهل السنه والجماعه على ما تواترت عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال خير هذه الامه بعد نبينا ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما واتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه عثمان بعد عمر رضي الله عنهما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تغييرهن وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث كل بدعة ضلالة وكان امير المؤمنين علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخر الخلفاء الراشدين المهديين. ابن تيميه قال لا تاوت الايه وآية بتجي في سورة الفتح وقد بتجي بيان قال لا ده مطعي ده مرتبة رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد بتجي من مطعي في بجرم المطعي في أجرم الله da cewa karɓaɓɓu ne a gurin Allah amintattu ne a gurin Allah yardattu ne a wajen Ubangiji kuma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su kuma Allah ya mutu kana da gaggaban ladara na gobe kiyama sai kuma ibnu tayyiba ya kai kado da aka lasta zuwa ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo hadisin Abu Sa'id bin Khudri da Abu Hurairah da Anas ibn Malik Allah ya kara musu yarda inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda zai na yake a hannunka la wanda ahadakum da ake tsayanku an an saka mithla uhudin zahaba zai bada kwatankacin dutsen uhudu a matsayin sadaka fi sabilillahi ma balaga zai ba da matakan da kun dutsen ƙahuri na zinariya a matsayin sadaka fi sabilin babu ma balaga mutta a gudu da zai samu ladan sadakar gudu daga tsayin su ba wala na fi fahimtar ko rabin gudu ba zai samu ladan sadakar rabin gudu daga yin su ba wanda hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukari yana cikin muslim yana cikin sunan abu dawo da turmudi da wasu daga cikin littattafan hadisai أبو سعيد الخدري يا ريتوس أنس بن مالك يا ريتوس أبو هريرة يا ريتوس وأن حديث حصل أنت تقدم في هذا خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد يقول لنا جمع تقاتي لنا دادي عبد الرحمن بن عوف labari ya ike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake cewa la ta tubbu ashabi ka dubi dalilin hadisi ka dubi wannan hali da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi dalilin hadisi rashin jituwa ne ya aiki tsakanin sahabi da sahabi Khalid ibn Walid sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama sai sallallahu alaihi سمع عبد الرحمن بن عوف بين لبسكين السابقون الاولين من المهاجرين بين لبسكين المبشرين بالجنه waɗannan soji idan aka duba za a ga soji kwamfalala da matsayi a tsakanin abdurrahman ibn auf yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci a karan farko sun yana tsaye da sannan kuma yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa bishara da aljanna ta ka yana cikin manya-manyan sahabbai wanda kuma Khalid ibn Walid yana daga cikin muslimatul fatih waɗanda suka shiga musulunci bayan fatih makka bayan fatih makka suka shiga musulunci Allah madaukakin sarki ya nuna bambancin fifiko tsakanin waɗannan sahabbai la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wadanda suka ciyar da dukiyarsu min qabl al-fath sabanin ayyukan maka suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah ba za su zama daidai ba da waɗanda من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا da za su zama daidai ba daga da waɗanda suka siyar bayan kasko maka Allah ya tuki ta waɗanda suka siyar da dukiyarsu suka yi yaki kafin a yi kasko maka a kan waɗanda suka siyar da dukiyarsu suka yi yaki da wajen da bayan kasko maka Allah ce wa kullum ya adam lahun hikma dukkanin su Allah ya musu alƙawarin aljanna haka dukkanin su ɗan aljanna ne amma kuma akwai ta zama tuki ko tsakanin su sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji wannan abin da ya faru tsakanin Khalid da Abdurrahman ibn Auf ya yi tsawatarwa irin wannan cewa kada a zagi sahabbai idan ya kasance wanda yake da matsayi na sahabi kamar Khalid ibn Walid ba a ba shi dama ba ba ya da hurumin ya ci mutuncin wani sahabi saboda tazarar da take da tsakanin su na riga rigar shiga musulunci da ciyarwa ta abokansu makka ina ga wanda shi labarin kawai yake ka duba ba waɗanda duk sahabi amma saboda tazarar da suke tsakani annabi ya kada a kada sahabbai ina ga wani yusu ya zama da shi ne kuma zai dinga dukan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na kuma har ya sami gindin zama har ya sami kullum da zai saurare su cikin al'ummar babu shakka wannan hadisa wannan abu da ya faru tsakanin tsakanin Khalid ibn Walid da kuma Abdurrahman ibn Auf ba karamin darasi da yake bayarwa ba akan cewa abban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fasa wani matsayi da babu wanda yake cikin zai taba shi a kawara ba لا تسبوا أصحابي kada ku zagi sahabbai na ko da cikin sahabban ne ba a yarda wani ya faɗi ƙasasshiyar da gala ga wani sahabi ba ina kuma ga wasu yadda za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara fito da matsayin sahabbai sarara a gurin Allah yake na rantse da wanda zai lafi a hannunsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin irin wannan rantsuwa idan al'amari ya zama da sani yana so bayan hankalin bai saurare ba wanda yake bin shi ba su rantsuwa amma yayi wannan rantsuwa don ka ɗauki al'amarin ba ka sani bane ka fahimci cewa ba ka sani al'amari bane yake na rantsu da wanda zai dace a hannunka lau anna ahadakum da a ce ɗaya daga cikin ko dinnan da kuke saurare na waɗanda ba ku kasa matsayi irin na sa'ad Rahman bin Auf ba da waɗanda za su zo baya mai Allah a bakin an saka misla Uhud zahaban zai bayar da kasanta sun dutsen Uhud na zinari a matsayin sadaka a ga wannan tamfin ne kasance ne wa illa akwai wanda zai iya mallakar kasanta sun dutsen Uhud na zinari ya ne to dan a yanke maka dukkan wani kaɗayi da buri kada ma ka yi burin cewa za ka kai wannan matsayin ko ka yi burin cewa kai kaɗayin za ka kai wannan matsayin za ka yi maka kankancan da za ka fi gari an gari ka wannan shi ne hikimar a haɗuwar nan duba su guda nan har ana wanda zai iya mallakar da kake fi duba su da ka ji ka san babu abin da zai yi ba ba zai yi ba ko da za ma ka iya yin annabi ya ce ba za ka kai ladan mudu ba da tsawon su zai yi ba a kafin hannun ka biyu ya bayar sadaka fi ta biyu nan yanzu gero ko dawa ko masara ko ko shinkafa ko dabino kafin hannun ka ya bayar fi ta biyu nan ko kuma ka bayar da kwatan ka sun duba ko da fi ta biyu nan ba za ka kai ladan ka ba na da ce wala na fi ta kai ko rabin mudu da zai bayar ba za ka cin masa ba wannan ba karamin martaba ce ta sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa ya sa ibnu turiya ce ya kadi ta da ahlus sunnati wal jamaa mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya jama'a sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su yi ittifaqi sun haɗu alama ta watara an amirul mu'minin akan maganar nan da ta zo ta hanyoyi daban-daban daga amirul mu'minin sarkin mummune a rinji a bisali annahu qala shi kansa a rinji a bisali yana cewa kai da hadin ummati ba'da nabiyha abu bakr mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabin ta shi ne al'umma abu bakr thumma umaru radiyallahu anhu sannan sai da wannan magana sai da ali yana yin ta ne a kufa a kan mimbari a gaban dandazo na mabiyan su daina jama'a ya ce ta cikin tare a kan mimbari kuma a kufa an ruwaito wannan magana daga sai na ali ta fuskoki daban-daban sun kai kamar magana ce da ya ce rafi ya sa iya kuriya ce ta watsara an ruwaito ta ta hanyoyi daban-daban sun kai tamanin sai haka ba wai da suka ɗi ko ƙarya aka yi wa sai ba alba shi ne yake faɗa wannan magana خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. فكذا دي وين زي فكي ده سيدنا علي يكون كنت سيدنا أبو بكر بعد كده سيدنا علي. هو فكي ده da ahalin baiti ya kuma kunce sai da umar ba a shi da ahalin baiti wannan dai shi ne shugaban ahalin baiti da sai da ali a lokacin ka ga magana baiti wannan magana akwai ta cikin bukari da wani sa a wani gurin ba sai da an cewa yake yi la uta bi ahadin yufaddiluni ala abi bakr wa umar illa darabtuhu hajjan dukkan kada a kuskura a kawo wani mutum wanda yake nuna fifiko na akan annasar da umar kada a kuskura a kawo shi kafi na yi masa bulala bulala irin ta mai kadar irin hajjin da ake yi mai kadar shi ke na masa irin ta illa ali ibn abi talib bai wuce da har ya ga duniya yana da girman waɗannan mutanen abubakar wa umar saboda haka ne ma ya sanya wa ƴaƴansa wancan yau sunaye su ya yi sayyidina ali akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai abubakar akwai umar akwai usman yana gaba da shi yana kiyayya da shi zai zaɓa wa ƴaƴansa sunaye kai yanzu akwai wanda zai sa ɗansa duk wani shi ba ne haka zai yi ba akwai wani ahalin sunna da zai sa ɗansa ku bai ba ta kuma yi ba babu saboda ne inda da ke yadda da shi ba ba ke yadda da shi ba to sai ka ga wani ya sa wa ɗansa suna ku bai me za ka fahimta yana girma da wannan mutum yana son sa ko ba haka ba sai da ya sa wa ɗansa abubakar ya sa wa ɗansa umar ya sa wa ɗansa usman sai ku koma ka ce a za a kai haka zai yi ba ya rage sunaye da ke waɗanda waɗannan mutane sun rayu suna ganin mutuncin juna suna girma da juna sai na ali ma'aikaci ne a zamanin sai da abubakar da zamanin sai da alƙali ne zai karɓi alƙalanci a ƙarƙashin azzalimar gwamnati ko kafirar gwamnati da bai yarda da ita ba da yake ganin haƙƙin kanura an yi masa ƙaci. Idan ya kasance ɗaiɗaikun mutane a cikin mu akan samu su jajirce idan suna da an zalunce su ba za su tafi da dukkan wani gwamnati su zalunce kuma sannan sai a ce kamar sai da Ali a ce ta hanyar tilas ne ya karɓi wannan ya tilasta masa kun taɓa karanta wata riwaya da sai da abubakar ya aiko su da takubba suka zo suka dare gidan sai da abubakar sai ta rike matsayin kaza ta ga baka kan da yake faɗar wannan magana kuma shi ne khalifa a kuka yake faɗa ta lokaci yana kuka a nan kuma ya yi zari masa ido domin a yadda suke turanta ta ahalin baiti suna kan alhar zuwa kan hakan da hussein in kana karanta riwayoyi na shi'a abin da suke turanta su suna turanta su a matsayin wasu mutane ne matsorata munafikai haka ake wato ba sa iya fitowa su faɗi gaskiya suna ɓoyewa su faɗi kuma aka sun abin da yake zuciyarsu a gurin su duk waɗannan maganganu da sai da a tsakar umar ali ne yake faɗa wai ta tsiya yake to yake wata tsiya lokacin da shi ne khalifa kuma ba ta cewa ya yi fito na fito da waɗanda suka ja da shi ba sai ta tafiya ce kuma za ta tafi ce khairu ummat khairu khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abu bakr ba ta tafiya kaga abin da ake so a ce kamar ma wani munafiki ne ne ya mutu yana faɗar abin da ba shi ne ba a zamanin sayyidina umar yana khalifa ba ya aura masa ƴarsa ummu kulsum ba hatta littattafai shi a cikin da ta kai wannan duk littattafai shi a cikin sun rubuta wannan ko ya sai na Ali ibn Abi Talib ya aure ɗansa da sai na Umar Ummu Kulsum sai suka ce ai sai na Umar a kawai abinda suke rubuta ke nan wata ibara mara daɗi sai su ce farjin muktasar to za ka ran mutane da sauran dukan gari da sahabbai da waye da waye su bari ana yin tsaki haka ni dai da daga inda aka ciya ta haka ko ana tsakar aure kai da babu ta cewa za su ci aika kayi saboda haka sai a tsakankanin su akwai yi'a akwai soyayya akwai muhabba kamar yadda Allah ya mana ruha ma ubaida babu kiyayya a tsakanin wasu ne kawai suka je suka tsinkiye sa'iyoyi suke baza wata jiki da babu wannan yasa za mu ga littattafai da yawa sun yi su wannan magana daga sai da da wasu maganganu makamanta waɗannan waɗanda suke nuna sayar da aliyu yana girmama waɗannan mutanen biyu واتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه اسلام بعد عمر رضي الله عنه. بس هبل من قال الله صلى الله عليه وسلم كل اتفاق كل اتفاق بس مبايعه باسلام. تنزيل الخليفه باين سيدنا عمر الله تعالى مسلم. بعد يوم صحابي بيرجع يسوي يسوي بيرجع سيدنا اسلام يوم الخليفه بعد babu wata riwaya ɗaya ingantacciya da ta zo daga sayyidina ali wanda yake shi bai yarda sayyidina usman ya zama bal shi ne ma shi ne ma masu naɗin tun da yana da cikin tura shi ne suka yi naɗin nan saboda aka kuka yadda cewa Usman shi ne khalifa bayan sai na Umar wata bata alin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala yana cewa khilafatu nubuwati 30 sana thumma tasiru minha khalifanci na annabta shekara talatin ne sannan ta zama mulki shekara talatin din da sun kalista ta su ne shekarun da waɗannan alkuna sa'in rashidin al'arba'a shekara talatin kamar da ne a cikin wannan hadisi hadisin safila hadisi ne sahihi ingantacce malamai da dama sun yi su sai ga gani imamu ahmad sun yi abu dawud ibn hibban bagan duk sun yi wannan hadisi da kyakkyawar kalkala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafatu khilafatu nubuwa 30 sana thumma tasiru mulkan yu'tihi Allah man sha'a sannan ke zama mulki da Allah zai bada shi ga wanda خلافة النبوة إلى ثلاثين سنة إذا انتهى بسيدنا أبو بكر في سنة ما يولى يولى خلافة بسنة دي shekara biyu sai da umar yi shekara daya shekara goma sannan kuma usman yi shekara goma sha biyu sannan ali yi shekara shida daga kenan talatin malamai suna shigar da kwanakin da akan yayi yana filata kafin yayi tabajiri kafin ya bar ya mu'awiyar ya yi wasu kwanaki wasu yan watanni kafin ya bar wa mu'awiya a duk yin shekara ta arba'in a cikin ba a shekara ta arba'in sai da aliyar shekara ta arba'in a ganta ɗaya da shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira nawa ya yi hijira zuwa madina ya shekara nawa kafin ya bar duniya shekara goma da ɗaya da goma da shekara arba'in saura nawa saura talatin ya ce kaga waɗannan duk gaba ɗayan su halin sauki ne da annabi annabi ya ce khilafatu nubuwa halin sauki ne kaga da annabi kaga wani zai ce a sai a zalibai ne kafa su kai annabi ya kira shi halin sauki halin sauki ta kada wani zai ce kafa su kai zalibai da suka yi yaudara su kai maha ne sun bar musulunci sun ci ta ahalin bai sun yi kaza sun yi kaza ba da kasa wa dabba magana su kai hankali ba وقال حتى من النبي صلى الله عليه وسلم وافق احاديث الشهيد حديث ابو داود الشهيد في تبوته حديث العباد ابن ساريه يوسف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لا يريد يريد بسنة بسنة خليفة في ناس اليهود المهديين a baban shiryarwa mun ba abi baya ba waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai gina musu hanya ya shiryar da su a baya ba a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi jauki alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin suwaye suka biyo suka maye gurbin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan tafiya sa waɗannan mutane Abu Bakar Umar Usman Ali kaga waɗannan su suka je bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ban khalifa shi ne man ya khalifu ghayrahu shi mai gudu wanda wani yake mahalli wani ya zo ya mai gurbin ka bayan ya tafi ake cewa khalifa da waɗannan kuma su suka mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da fasi sa kaga shi ne kuma fa'ida sannan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khalifati da ya rika fito da abin da shi kadai da kuriki sunna ta kurika sunnan hadisoci ba waɗanda za su mara gurbi ba ba wani ɗan jari ya yanzu ya yi kula fa'o a ba ana bisa hadisocin ahalin bai zai iya faɗa ko zai faɗa ba zai iya faɗa da hadisocin ahalin bai ta ake yi abi da 'ya'yansa da jikokinsa in ya faɗi irin wannan ne ya kamata a gaya masa me ya kamata a gaya masa eh wanda ya maye gurbi ne ba shi ne khalifa ba kai yanzu kana son wani wani yana son ka amma ba ka maye gurbin ka ba za a ce maka khalifan ka waɗancan da yake faɗa daga kan hoto da abin da ya ƙasa sun maye gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya maye gurbin ka ba wanda ya rike halifanci hakan shi ma da ya rike kai kai kawo ya bayyana mu'awiya sauran da su da komai ba to da su da komai ko da ko da fa'i ko da khalifa ko ta mai gurbin wani kuke gaba khalifa an gani sai da abin ya kira ku kuma waɗannan ko na fa'i waɗannan ba ko na fa'i ba ne khalifa shi ne wanda ya mulki ya rike mukamin amma da rike mukamin ba wani ne ya rike kuma a ce shi ne khalifa haka kawai har kun ga wani akan kujerar abin da kuma wani ke shi ne ke gabar a cikin ya ji zan dariya wani ne yake mulki kuma wani ya ce shi ne ke gabar kaga dariya ba ba sai da ke gabar ke ne kake abin da kake yi ya da annabi ya kira ka kona ka an kan ce ba ya da kowa ba bincin a aikata su ne halittofi sai ka abin da ke kuri ke sunnarsu تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ ويرقوا بكل منكم فمن تتيجوا كده في قوتكم وإياكم ومحدثات الأمور أهلتكم بدكتور وجه كان فأعجبون الأمر فإن كل بدعة ضلالة تكتر لك بدعة أخرى فبدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقدر ما كان يجوزيني ماشي كما يجوزيني كما وقت za a yi koyi da su ne a rike sunnarsu وكان امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخر الخلفاء الراشدين المهديين. علي بن ابي طالب في خلفان علي بوبي وقد سكي سوريا كما وقد ايش سوريا وقد الله ايش سوريا كثير مما نسى من دولات. فهذا يكفي عقيده ما يريد يتعامل السنه. باب ولا سكه تبدي سكه يرد. duka waɗannan guda hudu sun amince da cikin karɓe a yayin da yake shi ɗaya ya karɓa daga cikin hudun ya yi masa sauran ya zai zama ɗaya daga cikin masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama mai aiki da maganganun manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zai zama ɗaya daga cikin masoya ahlul bayt da zai yi ba sannan ibnu tayyiba ya ci gaba da cewa wa qad ittafaqa ammatu ahli sunnati min al-ulama wal ubbad wal umara wal ajnab ala an yakunu abu bakr thumma umar thumma uthman thumma ali radiyallahu anhu wa dalail dhalika wa fadail as-sahabah kathir laysa hadha mawdu'a ibnu tayyiba ya kuma dukkanin ahli sunnah gaba ɗayan su malaman su da masu bautar cikinsu da sarakunansu da sojojin cikinsu da kowa da kowa da attajirai da matansu da mazansu da kowa da kowa cikin ahalin sunna duk sun yi ittifaqi sun haɗu a kan cewa abubakar shi ne na farko sannan umar sannan usman sannan ali Allah ya ƙara muke tartibin sun fadli ka tartibin sun filafi an gane yadda tartibin su yake jerin su yake a wajen halifanci su haka jerin su yake a wajen matsayi abu na karfi ne matsayin sa wanda yake ya fi na kowa sannan umar yana biyu sannan usman sannan an samu da saɓani wajen tartibin tsakanin ali da usman ya za a fifita an samu saɓani cikin ahalin sunna da wasu hudu ta ali akan islam wasu hudu ta islam akan ali daga baya ila aqabul ijma daga baya wannan saɓanin ba ya kai sai game da babu duk inda ka je a duniya ta ahalin sunna duk inda ka shiga sarata za ka samu wannan shi da jerin aka fice a duniya za mu kuma yanzu yanzu yake ja a kan batun sayyidina ali da sayyidina usman a yau ba ka akan samu ja sun sami aiki wasu hudu ta ali akan isma wasu sun ta isma akan kan amma da a samu cikin ahalin sunna kan wanda zai fifita ali akan abubakar da umar wanda duk ya fifita ali akan abubakar da umar to wanda ya zama kankagariyar rafidi a kalmar rafidi ita ce kalma da ta ta dace da shi'a yanzu kalmar shi'a tana da hadi kalmar shi'a tana da hadi duk da a yanzu su waɗanda ake kawo an samu da su suka zartuwa da kalmar amma a da kan zamanin sahabbai zamanin tabi'ai da zamanin a'imma al'arba'a da zamanin su bukari akan nuna wani a ce wannan su ne a yana ana nufin su a irin wannan da muke rikici da kuma ana nufin wannan yana fifita Ali a kan Usman sai a tafiya. Amma na girma da Usman yana girma da Abubakar ya girma da Umar. Kaga waɗanda ba su ne waɗanda muke rikici da su ba. Shi wajen tafsiri ne, wajen fifitawa ne. Saura ka wannan adakar akan iya kiran su shi'a. Amma yanzu in muke shi'a ba waɗanda muke rikici ba. kusan ma yanzu ba waɗannan sun kamar yadda muka ce an yi ijma'i duk inda ka shiga cikin duniyar sunna ana an yi ijma'i akan tartibin sahabban nan akan irin wannan tsari irin wannan jiri ba tsari ne da aka yi tsada a yi ke ba san an yi ta samun wannan saɓanin akan tafsiri wato babin fifiko ya za a fifita akan wani malamai suka ce wanda ya hudu ta ali a kan abubakar da umar ya zama ya tsakon shi'a amma bai kai rasu biyu ba bai kai waɗannan ba shi sun fi sa yaya amma yana girma ya abubakar yana girma ya umar kuma ya yarda su zama shiya gabanni ba ya amma da sallah da sallah amma kuma shi yana jin al'umma shi kaga yana bai yaji kowa ba bai kuma da abubakar da umar ba bai kuma nuna cewa su gabanci su da cancanta ba sannan da haka malamai sukan kira shi a shi'in ghali ala ba ta ce masa rafiji an gane ko to akan samu wannan sakamun akwai sanda abin hasan dara kuɗi kuna da sunan dara kuɗi wata rana wasu mutane biyu suka je suna ga jariya a gurinsa abubakar da ali ya yi ya fi wani matsayi ɗaya ce abubakar ɗaya ce ali ni suna girma da mutanen amma dai suna fi jariya kan waye ya fi wani sai ya ce malibiyatun tattahi wanda ya fi wani shi ne wanda ƙarfe take ƙarƙashin ka to ya fi yake ya ta gaisa wanda ƙarfe take ƙarƙashin ka take ƙarƙashin mulkin ka to kaga wanda yake abubakar shi ya bi sai ya ce maliblatu abubakar tahtan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaga ita ce aisha sai ya ji aka goyi baya wanda kuma yake ali sai ce nabi lakin nabi sallallahu alaihi wasallam ta tahu ka ga shi da ali to kuma kuma ta malami za su sa shi abin da yake ganin shi ba da lokacin sa da in yayi magana ya ba da aisha ce kuma a ana ta jayya ne wanda a cikin zai ce sai an sai an yi mutabala ba da lokacin wannan sai ya ba su wata kalmar da kowa zai ji sai aka goyi baya nabi lakin ta tahu da haka za a kai ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin sayyidina ali a kai ɗan sayyidina ali bakar a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga magana ce za ka ɗauki wannan fuskar ka ɗauki wannan fuskar an gane ku to da an ɗan samu wannan amma a gurin babu wannan sai sa kalmar shi'ar yanzu ta zama kawai wani wuri take da an ce shi'ar ta san ina ina ta nufa yau sai akwai shi'ar gaibiya da wannan wanda su ba su ne imaniya ba akwai su a imaniya sun fi a godiya su a imaniya sun fi dama dama a kan godiya su a godiya sun fi dama dama a kan imaniya imaniya ita ce baka ita ce mai tsare ita ce mai dafa ita al'imamiyya din da mai limamin sha biyu wannan ta fi haɗari ta fi haɗari da wai asasar waɗanda suka asasa ta mutanen farisa mutanen iran da ke asasar sun asasa ta ne a kan akidinsu na majusawa a kan akidinsu na na majusawa maguzawa masu bautar rana da sun kafin musulunci yanzu wuta suke bautawa ba kamar mutanen rum bane mutanen rum suna da kiristoci ne tana da akwai kusanci da su sama da yadda ake da kusanci da mutanen farisa to sannan mutanen farisa daga cikin irin asibojin su sun kafin ba su zo su yaƙi musulunci akwai wani gida da suke ƙarfafawa da suke kira alikasa alikasa kuma su ne suke da sarauta ana ganin duk wanda ya fito daga wannan gidan wani ƙarfafawar Allah kowa dole ya zama bayan ya rufe na masa kowa da ba ɗan wannan gidan ba dole ne yanzu Allah ya halitta shi ne zama ta shi kuma duk wanda ya fito daga wannan gidan ya kamata ya waje da ma ya ji cewa shi ne sama da kowa kuma Allah ya halitta shi don ya yi saboda haka duk wanda ya tashi cikin wannan ya waje da haka to da suka shigo musulunci ko suke musulunci musulunci na haka yi da haka wanda ya fito da gida annabta shi ne ya kamata ya zama komai a ba shi matsayin Allah kuma shi zai yi sarauta da haka yaya za a yi sai da annabtar kuma ya zo daga baya zama khalifa kaga a ƙida suke suka shigo da ita cikin musulunci wanda zai karanta a ƙidar sakamiyya ne ga wannan wanda kuma ya karanta a ƙidar da annabtar da ya zo da ita zai ga ba ya zo ne ya gina wa gidansa makaranta ba ba mai annabi ya zo yi ba ni ban yi Allah ya zo yi a zai kawo wanda a fili ya dafa adalci a filin kasa a karkashe kasa daga bautar wani Allah sai Allah ke kare sai ba za mu ga idan aka shiga aka je gurin fagen yaki iyaye a gaba gaba ba an rubuta cikin ba su ne gaba gaba su sai da abu هي أتفاعل تتفاعل الشهادة أو الجنة فأنا بيت بإيه السيدة هنا إن شاء الحارث بن عبد المطلب بس تتفاعل الشهادة لا هي من جدا ماتا إن حتى يا زوري يدفع ويا من جدا فحمد عليها da za su yi ta gabansa bayan bayan bayan barin ta duniya to game da da sa su cikin haɗari da kuma aiki su ƙari in ya tafi kuma an yi rike sarauta sai ya zama da su sai dai su dinga ba da umarni kamar yadda aka kai ɗan manyan gida suna yi ɗan ajin su bar sallah sai ya zama haka yake kama sai da ga cewa a tarihi duk sanda aka zo sai za a yi fito na fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin a yakin badar sai a yi fito da su babu sai ba da ciki inda yana tanadin ka don ya zama khalifa ya rika tsarauta ba zai dinga jefa shi da hankali ba to kuma da haka shine Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo bane dan abin da gida wa ƴaƴan gidansa tarayyi suna fata sai da ya zo ne don ya kafa musulunci ya ɗauka su ƙasa daga shirka wannan aiki ne wacce aƙida ta ta da jiki aƙida ta ta kai sannan abu na biyu wanda yana daga cikin abin da ya sa suka rike rike wannan akida a ta sayi da ali a sayi da umar sai ka azabalin sa ne ya rigirgi da daular farisa azabalin sayi da umar ne aka rigirgi da ta aka karya ta aka gaba da ita da suna kullace da wani har yanzu da kuma ba sai ya sa duk cikin nasa abin da suke zagi ba wanda suka tsana irin sayi da umar don yadda suke zage ko da ruwa ko da ayo ba ta zage ba kuma ko ne ga haka da illa wannan abin da suke tunawa ai da shi ya ta daina shi da su a duniya da babu wanda ya kai sun ma da ya kasashe da dama na larabawa sun ma da yanki mai yawa daga cikin iraki iraki kasashe su kai sun ma da wani yanki na jaziratul arab sun ma da ya yanki yaman duk a ƙarƙashin mulkin su suke a lokaci guda rundunar su ya ɗa'uba sai ya gaba gaba wannan mulki aka duka ta su da ƙasa sai sa har yanzu ba ba ta ba har yanzu ba su manta da wannan ba su sa duk shekara sai sun je kabarin abu lulu aka almajusi kun gama ba jikan ne aina yana a matsayin baya a yaƙe yaƙen da musulmi suka yi na fari da aka keta cikin dalilin yaƙi ya zama baya na mazuratun da shauba amma bai shiga musulunci ba yana aiki ya iya aiki tsere tsere ya tsere makamai ya tsere tunce ya tsere rayu yana samun kuɗi ya tsere ta bin shirba ya ce kuɗin da kuke samu yana da yawa don haka duk a duk wata za ka bada kaza wanda shi da da dukiyar da zai samu don na mujera ne a musulunci amma mujera ya tsare shi yana ta sana'a yana ta farkamawa sai ya duba aiki shi za ka dinga bada kuɗi kaza sai su ci kuɗin sun mace yawa ka ga biki kuɗin ta gaba ɗaya a ƙa'ida ta bai kamata ya fito kwabo ba amma aka bai ke ce din da ba da wani haraji yake sun mace yawa sai zai sami sai da umar a kan cewa a yau gujera magana cewa kuɗin da aka ɗora masa sun mace yawa sai da umar yake za mu duba sai ce ko ba za a duba da shi kawai da aka sai ya kullace su a rai cewa sai ya ga bayan sai da wani kowa tana masa adalci ban da ni ake yi kowa tana yi masa adalci ni da ba za ka yi ba to zan nuna maka shi ne ya riƙe wannan wato muguwar abin da rukar wanda ya kasa sai da umar da da majuke lokacin da aka ga sai da umar cewa an kama wanda ya ya ya abin da ya kunce ka da wuka a masallaci yake musulmi ko kafiri aka ce a arme yake to na zo da Allah da bai san da kisa ba a hannun wani musulmi ba aka kama shi aka yi masa kitafi ni ban ma san tarihin da suka samu cewa kamari ya ya ya ya taso ya zo da rasa waye ne duk wani arme ya dauko ko kaje ya rasa amma da yake mutane ne masu bibiyar gurare duk inda suka ji wani kadari sai su kada ta kada don hatta hatta kadarin sai da abin da ake cewa da mata sunna wanda suke ta kiriya suna ta mutuwa a gurin wajen wani su bai ta masa hajji da suke hajji suke kira wa dan ziyara hajji wanda suke zuwa ta fasa zuwa hajji haka ta hatta wannan kadarin wasu suke na ziyara da suke da ubangiji wanda suka ce su ya kasa hussein wasu malaman tarihi su ce kabarin ta ne suke bauta sun da su kabarin ta yadda alibi kuma Allah zai iya jarraba su to wannan kabarin abu ne aka halin gobe duk shekara sun sun je sun ziyarce su suna tuka suna gode masa suna sa masa albarka wasu suna cewa ranar lahira Allah ya sauke su tare da su ba komai ya sa aka bari saboda ya kace muku ba dan eh ayi hankali Allah ta kici tare ba dan komai abu ba saboda ya kace muku ya kace muku abu ne ya kace muku sai ba ne a kwanakin baya can sun za a kai waɗanda suke maganar haɗin kai a tsakiri a tsakiri wanda da wasu suka jarraba daga baya suka zo suka ce kai wanda takari ba zai yi ba hakan kan ba zai yi ba akwai malaman da ba suka fara yi ta hannu sun ga cewa abin da yi ne barbari inda ba ya su da ciki amma gidan kullu na mijiki yana jawabi a aljazira yana ce a abin da zai yi ba saboda sun je suka zauna da manya-manyan rayin da sun kira ne suka gaya musu cewa ko ku kuna cewa a haɗa kai a haɗa yaya za a haɗa kai alhalin kuna koya wa mabiyan ku ne wa sahabbai waɗanda mun kuma abin duniya don da annaba ba wanda suke su barkana za ku iya fitowa ku ga wa mabiyan ku ku dole ku ne wa sahabban manzo Allah har yau ba a taɓa jin wani daga cikin ku ya fito ya fi kada a ku ne wa sahabban manzo Allah amma ta kuke da haɗa kai buƙatar ku da haɗa kai da buɗe muku ƙasashen da na sunna ku je ku kasa manya-manyan cibiyoyin ku a gurin ku yi ta haɗa aƙidar ku ka ga a nan wata magana a ce za a zo a haɗa kai ka ko hannu ya ko hannu ku haɗa haka zai yi ba sai za ka kwana ciki da saboda haka hatta waɗanda ba suka miƙa wuya suka je suka zai wanda shi ne ya sa muhimmin jiran hafiz yayi littafin sa al-fuqur al-ariba inda ya nuna abubuwan da muka saban dan manya manyan abubuwa da addini shi kusan shi a yi tsaya ta karatu ta yin addini ne da ban kanka bai da alaƙa da wannan addini da muke mata Allah wani addini ne da ban kanka saboda haka wannan tarihin nasu yasa suka tsare sayyidina Umar yasa kuma suka shigo da aqidar Qur'anin da cikin musulunci akwai zauren Abdullahi bin Saba al-Yahudi wanda mun taɓa faɗar irin rawar da ya taka ya shigo musulunci ya tsamma yadda St. ya yi a kiristanci ya ɓata kiristanci haka shi kuma ya so ya yi wa musulunci da shigo musulunci da sunan ya musulunta sannan kuma ya shiga kokarin ya ce sai ba abin shi da wasili shi a kai wasiya da kalifanci ba sai ba abu bakar ba abu bakar da umar kaka su kai kaza kaza daga nan kuma wani shiga da ganar sai na ali da da alin baiti suna da jini na na na na annabci su kan su kanci kuma sai su da tsayin allah da shi ne sai da abin ya ta ko na shi lokacin da aka da aka da ya sa aka samu abdullahi bin saba ya so ya koda shi sahabbai suka suka ba shi hakuri suke so ya bar gari ya bar madina ya kori da kuma zai aika aikar ya aka wannan ko sa shi a ba sa kuma su ji aiki a kai Abdullahi bin Saba da an yi magana sai su ƙarya ne ai ba mu ba mu yawa Abdullahi bin Saba tare da cewa a cikin littafin shi littattafan shi akwai maganar sa sun tabbatar da akwai amma saboda irin rawar da ya kasa mummunan rawa ce za ta ƙara fito da aƙidar shi a ɗin da kuma irin yadda sai da Ali ya tsaya ya fito na fito da wannan aƙida ko a zamanin sa sai sa ba sa so ma a tabbatar da akwai ma Abdullahi bin Saba ɗin sai suke kore Ibn Taymiya yake dukkanin ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ittifaqi malaman su da masu ibada da sarakuna da da al-ajnab a tasojoji a bayan fama dukkan su sun yi ittifaqi akan هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه قلت ودلائل ذلك دليلوحك وفضائل الصحابة دخل ليس عبد كثير الحبيبين ولا قرن بالسوء ليس هذا موضوعه بعد الوجود بدا كون الصلاة وإن لا أقول إن بدا كون أمانة أنا شيء ذاك أعتقد كثير ثم كنا بنتعوك ذلك نؤمن بالإنسان عما تجرى بينه ونعلم أن بعد المنقول في ذلك كذب وبعده كانوا فيه مجتهدين إما مفيدين لهم أجران أو مساعدين على عملهم الصالح منصور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات لاحية أو مصائب مكسرة أو غير ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونه. ابن تيمية حسنا مو أهل السنة بدو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالإمساك فكانوا ذاكي أما شجر بينهم وبين سوء كيف السوء بين يسعى لك فكانوا تحدثوا ونعلم كما من سبي أن بعد المنقول في ذلك كذب da dama wasu abubuwan da ake faɗa ake ruwaitowa a jingina da waɗannan sahabbai ko a ce ya faru tsakanin su yake mun san wasu daga cikin ƙarya ne wa ba da hukari su ne mustahidi da wanda kuma ya inganta daga ciki to sun kasance masu ijtihadi ne cikin abin da suka yi illa da su dina ko dai su dace a cikin ijtihadin da suka yi lahum ajran su sami lada biyu a gurin Allah aw musabila ko su zama waɗanda za a ba wa lada على عمله على عمله الصالح عشان ayyukan su da suke na kwarai mansurin lahu da qata'uhum kuskuren su kuma a gafar ta musu to ma kana lahum min as-sayyi'ati abin da suke na musu suka wa qad sabaqa lahum min Allah al-husna al-halai mafi wato sakamako mafi kyau ya riga ya gabata gare su daga ubangiji ubangiji ya musu kayan alkawarin zai ba su sakamako mafi kyau shi ne aljanna to abin da za su kuma na kuskure fa inna Allah ya kira lahum Allah zai gafarta musu illa bi tawbati ko ta hanyar dayan su yayi da shi ya tuba aw bi hasanati lafiya ko ta hanyar dayan su ya zama da yana da ayyukan kwarai masu kyau masu yawa da za su sabe maka aikin ka da yi mulki aw da fa'ida mukaffira ko ta hanyar Allah ya jawar dayan su da mafitu waɗanda za su zama kafara gare su أو غير ذلك هو تعيد جماعين بلدة كما في صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على جواب القيامة فإنهم خير قرون هذه الأمة الأمة وأن ليس عبدين وفي الخير القرنان لنا الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم كما يلا ما صلى الله عليه وسلم في خير القرون يقول لا تجد خير الناس قرني لا ولا خير القرون أشكي يتفاهم به خير الناس قرني فيما يقول hadisin bukari mafi alkhairin karnin nuka shi ne karnin da nake cikin sa allazi da yake shi ne wanda aka aiko ni cikin su shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne khairu ummatin ukhrijat lin-nas kullum ladina yadunahum sallallahu alaihi wasallam za su je bayan su alai ibnu tayyiba yana bayanin wata ka'ida ko wasu ka'idoji masu mahimmanci a tafiyar sunna ahlus sunna gaba ɗaya sun haɗu akan cewa bai dace mu dinga kuɗa kanmu cikin irin abin da ya faru a kankanin sahabbai ba mu zama alƙalai mu ba mu yana gaskiya mu ɗaga shi mu ba mu yana rashin gaskiya mu ƙasƙantar da mu za su yi bai ma dace ba mu mayar da irin abubuwan da ya faru a kankanin su wani abu na hira a kankanin su zai mu kafa mimbari mu buɗe majalisi babu abin da muke tattaunawa sai irin abin da ya faru tsakanin su abin da ya faru tsakanin su da ali da na aisha ko zubair ibn al-awwad ko talha ibn ubaydillah ko mu'ayyad ibn abi sufyan mu ce za mu daga kolin wannan wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya goyi bayan wannan wannan ya goyi bayan wancan ahalin sunna mu ce ta da wannan ba ba wani alheri wani alkhairi za ka kunna idan ka yi ka baje kolin abin da ya faru da ce wani ya yi da wani laifi wani shi ya cuciya ne wani shi ya zalunciya ne da wani aka haɗa baki aka yi wani kaza kai ya sari ba ba ko yasa da aka kalli abdullahi ibn mubarak game da abin da ya faru tsakanin sai da ali da suna na aisha ko tsakanin sai da ali da mu'awiya ko yake cewa jima'u حكم الله منا حكم الله حكم الله منا سيوفنا فلنأكل منها ألسنتنا yake wani biyu ne da yanzu za a ƙasa wanda Allah ya kare ta kubda buru ba da su ba ka zo aka yi ba ya kamata mu kare hankali ne kuma Allah ya kare ni da yin lokacin ba da za a jarrabe mu da wannan fitintini da ya kamata ko yi kawo kada mu zo ka tabbu ta hanyar amfani da harshen mu ke ciya da kuma ciya ana ba da labarin cewa wasu a ƙasar turai musulmi ne ɗaya shi'a ɗaya kuma ɗaya musulmi to sai suke sai sai sai rigima ta haɗa rigima ta haɗa sai yana cewa ai sai na abubakar fiye su sai ke zama khalifa sai kuma yana cewa a'a sai na abin da ya kamata ya zama shugaba suka fasta suka suka suka abin nan rikice suna ta rigima ana ta turanci wani da turai yana nuna kusa da turai sai na ɗan kusa in ki tambaya sai sun ciwo da kake kariya da mataki ne na ne a kusa sai ana cewa ana can ana ta kanta siyasa kan ɗan wani mataki ne kan kuma ɗan wani mataki sai na ce irin kasar labarin irin siyasar da ake kai ke sai na cewa da ne wanda na cewa ne sai wani mataki ne sai wani mataki ka sai wani mataki kuma ce ba ba tsayawa ta kai takara ba wace a wannan ayi shekara sama da dubu ce a kuwa dai ba maka kusa iri kana kawai da da yau suke rigima yanzu in ta ce wani ne ba wani ba ce zai dawo da yi ba da wani amfani ko a lokacin hankalinsa abin da ya dace ya kamata a ce sun tsaya takara ne a kasar su ko yake cewa sai ya ne ɗaya sai ta yi ɗaya sai ko kuma yanzu cewa ai wani tarihi da yake kan gina a za a bawa Muhammad ta iska. Sai aka sai sai ɗauka da hauka ciki. To wani ba da ita a kila ana shi na ta tafi a kan cewa a musa da harshen ba na buƙatar yi ta tsiri. Ai wani yayi wani kaza wani yayi wani kaza wani yayi wani kaza wani yayi wani. Wani baya daga cikin wani abu ya Sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama mutane ne waɗanda suna da gajiyawa irin ta ɗanɗan ba ba a sumai ba ne kamar annabawa ya ne suna da ɗauke su ba a sumai ba su dai kan sai ne sun ce wa a alin bai su ba a sumai ne a ban wani yadda da wannan ba ba na a sumai ba ne suna yin daidai wanda daidai su ya fiye suna yin kuskure wanda kuskure su kaɗan ne in aka kasanta da kuskuren da wasu su daidan nan nasu shi ne zai cece su akan abin da suka kuskure saboda su yi yawa su yi yawa mun san rabbin izzati ko na na gobe kiyama ai daidai da kuskure zai aina ko kamar saka nasu na wajibi ne ko wasu yi su kuma kamar saka nasu na wajibi ko ila su hudu musu kaga ba wai ta ake babu kuskuren ba akwai kuskure amma da mai ubangiji zai yi mizani zai yi ma'auni zai yi izina shi ne da daidai abin da mizanin ya yi gayi a kansa. Ko waɗannan suna da ƙoƙarai waɗanda suke gulewa su nufi wanda kurakuran su suke nufewa su ɗaki ba a ganin a lokacin da haɗin ibda abubuwan sa'a ya ba da asirin annabi sallallahu alaihi wa sallama a je a kai wa turai kaya na cewa zai zai fito masa wannan babban laifi ne babban laifi ne ya kai a yi mutum a yi mutum hukuma ta kisa a kansa a musulunci hukumar jasus jasus dan ne dan asiri shi ne kisa sai sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da sai da umar yake alƙalin ke fare ne kai mun sallallahu alaihi wa sallama bai yi abin da za a fare masa kai ko ya faɗa abin da yake ce yake a ko da yadda ka san yaji yakin badar ba kuma la'allan ma ya ubangiji ya yi sun kayi a bisa waɗanda suka je yakin badar ya ce ko in mari ma shi sun kai ya farce maka ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku yau a ce kai ne aka tsintaye ka aka ce je kai abin da kuke so an gafarta maka a an kaɗe amma wannan bai canza zuciyarsu ba bai canza niyyarsu ba bai canza ayyukansu ba suna bauta wa Allah suka tsara kaini a cikin bauta wa Allah saboda haka bautin yana yi yana faɗowa sai ya faɗo a gafarki ko aka canza za ka yi masa ko ka annabtura to kai da ko ba ba su ne laifi suna da gina-ginan hasana waɗanda wannan hasana ɗin gaba ɗaya sai murƙushe sun mutu da su suka nan hasana ɗin sun riga sun dame sayyi'ati to kuma abin da yake faru a tsakankanin su na rashin jituwa kamar yadda yake iya faru a tsakankanin kowane da mutane yake iya faru a kowane a kowace jiya a kowace al'umma a samu rashin fahimta tsakanin wani da wani to idan ka bincika za ka samu abin da ya faru tsakanin su na rashin fahimta ba su gina shi a kan ɗanɗar hawa ɗanɗar zuciya ba da neman duniya ba su gina wannan a kan wannan ba yanzu abin da ya faru tsakanin sai da ali da sai da da ariya ba a kan son zuciya ake gina shi ba ba kamar yadda wasu ɗan damfara suke cewa wai sai da da ariya wai so ya yi shi ma ya ƙashi mulki shi ma khalifa yake ban yarda da sai da ali khalifa ba ne ba nan ne ba yana da aure bai ce shi ne khalifa ba bai ce kuma shi ya tantance zama khalifa ba wani ijtihadin sa ne a lokacin sa yake gani yana kan dole an kashe dan uwansa ibnu abdihi shi ne sai bai an kashe dan bakkansa kisan jilla waɗannan da suka yi kisan da kuma kuma suna hawa ba a kama su an hukunta su ba Allah kuma ya ba shi shi dama a matsayinsa na waliyin jami waliyin maktum ya nemi haƙƙinsa kamar ka tuna mazluman faƙar da Allah ne waliyin sultanin fala ya kiri sultan inna hukari masuwa Allah ya ba shi sultan ya ba shi wata dama wani hurumi na ya nemi haƙƙin wanda aka kashe masa saboda haka sai ya nemi sai da abi ya kama waɗannan a kashe su sannan ya kasa shi abin da yake lafiya shi kuma sai da abin ta ɓangaren sa yake waɗannan mutane da suka yi ta'addancin nan da su nan su suka yi kaka gida a madina a yanzu da mu yi ƙarfin da za mu iya kama su ba sai abin ya hargitse mana sama da haka inda muna jin mun yi asara sai da usman shi kaɗai to yanzu yadda ya yi asara mu san adadin su mu haɗa kai su kulle in muka yi ƙarfi sai da biyu su ɗaya bayan ɗaya mu kama su wannan shi ne ita ce fahimtar sai da ali shi kuma fahimtar ta a kama shi cikin ba yana ganin shi tare da sojojin sai da sai da ali ya a zai ba da tabbata a tare da waɗanda yake cikin sa yake tare da waɗanda suka ce wata ɓangare shi na ta ɓangare sai ka wani abu da ya rike ba ya san zuciya ba shi bai ce a aljini na ce mata in zama khalifa bai faɗa ka ba musamman shi kuma can ta ɓangaren ka mutanen kan saboda an kai musu an kai musu ɗan yaƙan ba matar ka ibn usman da aka tare mata ɗan yaƙa wajen wajen tare an ɗauki kifar da aka kashe ibn usman a cikin ta da jini kaɗai kaɗai an je an sa ta a masallaci duk dubban mutane sun gani suna ta tuta lokacin shi ne gwamna a abin nan mu'ayyin shi ne gwamna a kan suka fito ɗansu da ɗan ƙasar su suka ce shi da za su yarda ba sai an je an ɗauko ɗansa saboda haka akwai pressure ƙarfa a ba a tare da kuma haka kowanne sai ka ga wani ijtihadi ne wanda kuma ko waɗancan waɗanda suka yanke aika aika sai suka ji daɗin rabuwa sai suka sa wato ƙara iya wutar fitina ɗin wanda har ta kai aka yi wannan fitina fitina yasa ita shari'a yake saka wa abin da suka yi haɗi wanda ya dace daga cikin su yana da ladabi wanda ya kuskure yana da ladan ijtihadin da yayi da kuma ayyukan sa da yi na ƙarar ba abin ka ɗaga wani bane kai ta ce reran kana cin zarafin ka cikin al'umma wanda da ayyukan nan mai yayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya masa addu'a اللهم اجعله هاديا مهديا يهدي به يا أبيه كفيا تكليني أبي أبن كلير وكفيا سهليا حتى مثل المسلمين والخير إيه ولا أبدا أتى حديث في البخاري حديث الأم حرام بنت الحال موت كده من الله صلى الله عليه وسلم يوزي الكيسة يوزي أجنبها sai ya tashi yana dariya sun suke ta rasu da lai ma'a da akasa na ya sake dariya ya ce an nuna mu ghudatun fil bahri ka annahu mulukul arwa ka annahu mulukul arwa an nuna mu wasu mutane da suke fita su yaki don ɗaukar kalmar Allah su shiga cikin teku kai sa ce sarakuna ne a kan gagagen sarauta su aka nuna mu wannan ya sa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta farin cikin cewa a cikin al'umma da za a samu wasu da za su fita har su shiga cikin teku su tafi wata uwa duniya don yada musulmi wata an sun fita daga Najeriya da Arab suna ma sai su tsallaka teku su je kan bayan gaji su kai musulmi wannan ta sa su nuna sai ya yi ya yi dariya in mu haram bin su bin haram sun fiya rasu Allah ɗaya da Allah a ne da Allah da yamin da kare ta Allah ya sa da cikin su ka ga fayaki ba su da su ki Allah kare ta Allah ya zama cikin su yanzu Allah su kira ya sake ko ba da ke ɗauke su sai sake sun yi dariya ta ce yanzu ka da ya saka dariya ya ce ai an nuna min wasu mutane da za su shiga teku tsakiyar teku za su fita yaƙi ta annabin da nufin al'adun ta ce ya rasu da mai tsiri ta Allah su su ma ya sa ni da gaske da za su zo su kila cikin mafarka ne hana da zama ne ko na ta shiga mafarkan ta shiga tafi ba falala kan falala ba nurin al'amur amma annabi ya kira cikin mafarkan don ya san me zai faru sai ga su a zamanin sai na islam shekara ta ishirin da bakwai bayan hijira sai na islam cikin yi a tsayayen da aka yi jihadin da aka aka shigar da musulmi aka yi da mu'awiya a kan ya sa aka yi jiragen ruwa manya-manya abinda laraba da su iya ya fara fito wa laraba da tsere jiragen ruwa manya wanda ya ce bi su aka fitar da shi cikin wannan shi abin da kai aka tafi kogro da ta cyprus a yanzu da ake cyprus shi ya kai musulunci ta wannan fitar sai ya zama da ubaratun mutane da aka yi shi a lokacin kuma yana auren ita ummu haram binti bin hal ita ce matarsa sai aka fita da ita hanyar aka sai da aka inda cikin ruwa aka zo aka yi yaƙi aka yi aka aka buɗe wannan ƙasa aka fitar da musulunci fasiro suka dawo bayan dawowa a fito daga ciwa za ta hau za ta hau abin hawanta ta kullum ta faɗi abin hawan ya saka ta don ta mutu ta kaga sai ta manzo Allah ce an kimi da awwali ba wanda ya ta riski da biyun ba an gane ko ya yi yayin nan Dukki da aure, Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki da abin da suke so da shi. Ya yabe shi, har yi da wata addu'a ta zama ciki, sai ina ga aure shi ne saboda zuwa na alkhairi. Wannan ba kala lafiya? wanda in ka haɗa shi cikin sauran sahabbai duk falalar da ta zo ta sahabbai yana ciki ba ba ta abin da ya fito yana ta sanna ko a kan falalar ta sanna sanna wasu ai a cikin da a cikin musulun a akwai hadisi da za Allah ya ce da shi la asba Allahu batna kada Allah ya saka ɗaya annabi ya rasa mummunar addu'a kada Allah ya sa ya ce wanda in ka ce ba sababin hadisi sai ka ga mu'awiya ba da wani laifi a ciki abdullahi dan abbas yake ta ina wasa cikin yara sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi bayan bayan da da irin yara ai suna wasa suka ga babba kamar zai musu fada sai su koyi sai manzo Allah ya ce ai abdullahi dan abbas yake ji ta yamin da aure da aure shi ne kafi da wahayi rasulullah ko suke rubuta wahayi ya sauka to zai ka kira mun mu'awiya yana zuwa sai ya dawo ya rasu da abin keke sai da za Allah ki je ki sai Abdullahi Abbas ya je sai ya dawo sai ce da Allah abin keke sai da Allah ki la asma Allah ba ta kada Allah ta yi akwai laifin mu'awiya ne shi wanda ya zo da cewa ce abinci nake ci ba cewa ya dawo shi inda ya kula sa'a kamar da ya je ba abin titi ko ya dawo bai zuwa maka ba kada ana ba ne kai ka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi addu'a yake to ya ubangi duk wanda na ga wa kalma ta dace mara daɗi alhalin ɗaukin kunci in gaya maka na ya Allah ka sanya wannan ta zama aiki tare da shi تجارب واحدة تاريخ طيب حتى المعلمين كيف كيف فقدروا أن حديث كيف حالا من معاوية وهو من يدرك في سقط ياسوس وفي يدرك أي شيء هذا معاوية ya samu wannan addu'a ta ji da annabi shi wanda na ga masa kalmar mara daɗi da bai kai kai ta ga masa ba ya ubangiji ka sanya wannan ya zama da fatan lahu wa rahma haka sai da ayat ce fadlu bi ayya sai ka kawo wannan in ba ka gane ba sai ka zuke ta zagiri har ma aka hawo wasu tsokoki ko wani sai da ba ya iya shi ba ya tsoki a ta kawo masa abin da ya yi ta ci ya yi ta ci ya yi ta ci ba ya tsoki an san mutum da ba ya tsoki a duniya sai da kuma aure da falala da ta tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo in bai zama ko dai ba ko kasancewar ta katibu wa ya rasulullah katibu wa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me rubuta wa manzo Allah wahayin da ake kai sallar Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da ya rubuta wahayi rubutun da kuma da shi za a aiki daga baya zai yiwu ya ɗauki wani mahaifi yawan gari mugu a zalimi ka amince masa da dinga yin ta wani har martaba ba sai ya ce samu da ɗauka ne wannan martaba ba waɗanda suke kusabin wahayi na abin sallallahu alaihi wasallam cikin dubannin sahabbai ɗan kaɗan ne ta abin da ake faɗa da wanda ya inganta da wanda bai inganta a ce mutum arba'in wasu bai inganta da ma suna ciki amma ka haɗa da su da yake arba'in ba cikin dubullai aka ce kana cikin arba'in ɗin da aka zaɓa cikin dubullai wanda bai isa ka falala ba ko kuma wani mutum ya zo daga baya ya ce wannan mutum kafiri ne azzalimi ne lulu la ilaha illallah to shi ne ibnu taymiya yake cewa kuma da dama daga cikin wasu abubuwan da ake cewa sun yi ko ya faru tsakanin su ƙarya ce ba ake bai ma tabbata ba in ka tsaya kai bi ka bi sanadin abin ka tsanai mai ko kai nazari ko ka ga abin ƙarya ce idan ka kai ba tarihin arrifin yanzu na yi gari da tsabari a ƙistar da ya dinga kawowa cikin abubuwa ya kawo wasu abubuwa da suka faru tsakanin su haɓɓar ɗin nan to wasu za ka ji abin da girma amma in ka duba sanadin sai ka ga akwai abu yusman da ka ibi yahya ko akwai san su da umar in ka koma tarihin sai ka ga kan ta ganyen in shi ali sai suka yi wannan tsawaye suka gina su ka zo ta tsagari ga ta ali sunna babba yaya zai kawo wayoyin su in ka tsaya ta lura da salon malamai wajen rubuce-rubuce musamman a wancan lokacin da ilimin yana da faɗi yana da zurfi masu ilimin suna da yawa malamai a wancan lokacin suka san haɗa abubuwa idan suna kawowa da sanadi su haɗa mai inganci da mara inganci saboda sun kawo sanadin kamar sanadin nan da yari yake maka abu kaza ingantacce ne abu kaza ba ingantacce ne ta hanyar sanadin da suka koro sanar da za su iya fayyacewa a wancan lokacin duk masu karatu suna da wannan ilimi shi yasa a muƙaddima sai ya ce akwai abubuwan da muka kawo marasa daɗi amma laifinsu yana kan waɗanda suka yanki a cikin muƙaddima saboda haka in ka zo sai ka iya warewa a ciki wannan mara kyau ne wannan mai kyau ne kuma amfanin abin shi ne tun da ƙarya ce an riga an kiɗa ta tashi ga magana ta shiga duniya yana da kyau a gaya maka ita a kuma gaya maka ga wanda ya kiɗa wannan ba zai taimake ka ba amma idan ba a yi maka wannan labarin ba ba ka san daga ina ta fito ba sai a saka cikin hudu da zarar ka fara ci ai yaro ne ya faɗi ka to kuma da mun magana yaro shi kuma har ma za ka ɗauka mun dace ai da na sani ba ba ma ni ba zan kula ka ba ku kuma amfani a sanar da kai abin da bai inganta ba dan ka san bai inganta ba a rashin sarra la yi sarri lakin da tawakkuli wa man la ya'rifu sarra min al-khayr yaqa'u fihi كتاب الله يسأل الرسول عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ka riga ka farki sani ne kana tsoron kayyar cikin ka ba ka san shi don kayyar har ka fada cikin ka wannan ya sa malamai suke rubutawa shi da idan ibnu tayyiba yake cewa wa ma'alam anna ba'da al-manqul fi zalika kadhib mun san wasu abubuwan da ake yankewa a jingina musu ƙarya ne wa ba'dahu kanu fihi mustanjida wani abin da kuma aka ce sun yi inganta sun yi ijtihadin su suka yi illa ne ke dora ko dai su dace a cikin ijtihadin da suka yi lahum ajrani su samu lada biyu ladan ijtihadi da ladan dacewar da suka yi أو مصابين على عمل من الصالح فأبا سلابة أخي أيضا لكي نقري مذكور لهم خطأهم كثيرا لكي ألا ذاها ثالث وما كان لهم من السيئات أقول لكم لا أشيء سيئة لم يكفتك جئت الأدب ولا تستيب والمن وقد سبق لهم من الله الحسنى الكوري سأتبقى في كي وندخول الجنة هذا هذا باكر جميل لدى أبيد أن أبيت الكوري الجنة رضي الله عنه ورضي عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أما هذا الحديث يملا الخير خير ألا لا يخاف إن الله لا يخلف الميعاد وعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ألا يامس يملا الخير saboda haka abin da suke na laifuka fa inna allaha yaghfiruha lahu Allah zai gafarta musu illa bi tauba sai ta hanyar tuba ai bi hasanatin lahiya ko su ayyuka manya manya na gari na gargari waɗanda za su ya su goge abin da suke na laifi kai da fa'ida mukaffira ko Allah ya jarabe su da wata nasiba wanda wannan nasiba za ta zama kafara gare wannan kowane ɗan adam musulmi ne yana da waɗannan damar da su idan Allah ya jarabe su da zunubi ko ta alif sunna ba sa yanke cewa wani ɗan yi sabu kai da su ɗan yana musulmi ba a iya masa ce kai da cewa shi ɗan yi sabu ko da yana laifin suka da ya cancanta Allah ya ƙona su da yana irin wannan laifin suka saboda da musulmi ba Allah ya iya gafarta masa in ma ya tuba a ƙarshen al'amarinsa Allah ya gafarta masa in ma yana da wasu ayyuka da suka yi yayi manya-manya na kirki waɗanda waɗannan ayyukan za su ce su wurin Allah فإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف كثير lokacin da bakin yin koyo maka laifi guda daya ka dubi abin da ya nuna maka na kauna da soyayya sai waɗannan abubuwan su suka ci kanka in ka tsaya ka tuna ya rufe ya maka lafiya maka lafiya maka lafiya in kuma dan abu kaza sai ka sai wannan ya fice ai da sai da mutum ko Allah ya jarabe shi da wata musiba dan ka zama maka kasa ka zama maka kasa shin ya ya Allah ya ba shi kuɗi a lokacin da yake da kuɗi ya aiki aiki shi ne neman mata shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza lokacin da Allah ya jarrabe shi da kare ra'ayi ya zama abin da ke zama Allah jiri to Allah yana iya karka karka ne masa waɗancan zuwa gurin cikin da wannan jarrabe da Allah ya masa fa innahum khayru qurun hadhihi al-umma waɗannan su ne mafi al-khayrun al-qarnan wannan al-umma kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam خير القرون وخير الناس قرني الذي بعثت فيه mafi alkhairin mutane su ne mutanen da Allah ya aiko da cikin su su ne sahabbansa sun da nabi wani rahim sallan da ya zo bayan sa su ne tabi'ai wannan hasali bai kare ba har dai yanzu akwai wasu maganganu da ibnu taymiya zai fara tsawa ciki musamman da bangaren su tuntunin da suka faru tsakanin sahabbai ya fara yin bayani ya kai bambance gari da abaya tsakuwa da gero da tsada da ware maka su don ka fahimci cewa ga inda ahlus sunna suka sa gaba da aqida ahlus sunna dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aqida da ta kaucewa ta farki zama gabata na gare Allah ya ɗauki sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da sabbin lokaci ya tafi za mu iya aika tambaya ko kuma ai hakuri sai sati na gaba ان شاء الله فاتي رجب اخر ذلك الاحوال فلا تعالى تجمع جاجي غير صلى kamar haka sai bayan sallah in Allah ya ce za mu ci gaba in akwai tambayoyi sai a kai zuwa wancan lokaci sai mu aika su Allah ya ɗauki ko sarki ya sa mu dace in sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ta ta da ta abin da nan ta sai lokaci a kanka waɗannan al-bayan al-asr wanda Allah ya ɗauki ko sarki ya yi rantsuwa da shi wal fajr wa bayan al-asr waɗannan kwanaki masu daraja ne kwanaki ne masu albarka kwanaki ne da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin wannan wata mai alfarma cikin watanni guda hudu da yanzu a baya fifita su akan sauran watanni inda inda ta shuhuru inda Allah ya aikar fara في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم waɗannan wannan wata na zulhijja yana da cikin waɗannan watanni guda hudu masu albarka waɗannan kwanaki goma da suke ciki har zuwa ranar da za a haɗa ayya ra muka za mu yi sallah duk kuma nan yana da cikin ranaku masu daraja ayyukan kwarai suna da kyau a ciki wasu sai su tambaye ka yaya da sun azumi tara su kan taɓa tara su azumi tara ayyuka na kwarai azumi za ka yi sallah za ka yi karatun qur'ani za ka yi sadaka za ka yi sada zumunci za ka yi duk wani abin da za ka yi a cikin waɗannan kwanaki yana da matsayi a gurin Allah ba a ce ko kayan wata azumi guda a ba duk da cewa an gida a cikin gidan da abubuwan akwai hadisai da dama na ƙarya da aka tuka a babu yadda ka san kowa da babu na ibada a ƙasa shi da wannan babu na ƙasa shi akwai hadisai na ƙarya da aka tuka na cewa kowace rana akwai irin ladan da za ka samu in kai azumin ka akwai kuma wata sallah ta musamman da za ka yi wata sallah ka karanta tsohuwar layin hamsin wata saba'in wata wata fatiha amma ta hada da bismillah wata ba a hada da bismillah haka ne mu a sanin kan har ma ayyar ya shiga gidan rediyo ya shiga gidan rediyo wallahi ya yi wannan su shekara wato abin ta kai shi wallahi abin ta kai inda za a yi da awar kan annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kuma ake tun a ƙasa ƙarya kowa ya gada shi ya yi shi mutumin nan har ya gama magana da yake yi da ke da tari ba da ke muslim ba da ke kirmiji da tari abu da yake ibn maja imam ahmad abu ala ba wani wanda ya kawai faɗa ce sai an gina shi manzo Allah ne yake ga mana wannan har ba shi faɗa muku manzo Allah ta ce ya yi gani ya ce yana da gaba ne abin da nake cewa a raina wannan mutum kamar da wata duniyar aka dubo mana duk hada-hadan nan da ake yi ta ilimi kafin ilimin tana cewa ta ana daga kolanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin nan yadda ake ta hada hada ta cikin kai da ake yi ba hankalin ka kwace na zuwa da ƙarya ba ya ji komai a ranka wato abin da zai baka kace wato in yana maganar hankalin ka a kwanci kamar kamar kana karanta suratul baqara hajjina ce ko ko alƙalami ko ko jure kurunta kurunta ya fara wasu kalloli da wani lada bara kan gado in lada na ta ji maganar ba ta daga Allah ba in kai za a saka aljanna a ciki a ba ka wurin abu dubu saba'in a ba ka ɗaki dubu saba'in gado dubu saba'in a ba ka kaɗaki kayan abinci kala kala dubu saba'in wani ma da yake faɗa yana cin abin kana cin abincin sai a kama ka wani tsotso a cikin kaɗaki kuma da yanzu aikin yana zuwa sai ya ɗaga maka fitilar ya ɗaga fitilar ka a cikin fitilar akwai abinci kala dubu saba wani irin tsuntsu ne wannan to kaga kai da gaji da gaji annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan irin magana da nan a هو أحمد صلى الله عليه وسلم يقول هو هكذا فهذا هو مجلد يعني ما في كنت يقول ولئن كنت بقضاء تكتك فليس بعد تكتك فإن أحسن تكتك وإن كان جمع فيه يريد يكتك غير دعوة kuma kai da ina abinci dubu saba'in ya zafi kawai ina faɗa ba shi da kuwa abinci kala dubu saba'in ban san yadda ba za ka iya yi to duk irin waɗannan abubuwa ba gaskiya ba ne abin ka kai sun waɗanda abin ka waɗanda za a kai kira masa a wannan shi ne mutanen mazauna ƙauyuka da mata a gida waɗanda ba a karantar da ba sa halartar irin majalisai na irin irin wannan to da sun ji abin a gidan rediyo sun ci ake da aka zaɓi malamin aka dangi in ba dan an dangi ba za a sa a ce a rediyo saboda haka sun su kama yi sun su kama yi saboda haka wannan shi ne dai abin da ya tabbata a sunna kuma azumin arfa shi ma yana da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa ga wanda bai je hajji ba ranar da za a arfa mutum ya azumci wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana karkare laifin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi